الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم جلاله العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إذن لنا بهذا المهزل والتعرف والتعرف في نظرته تاجيل نادي السفر وقال تعالى ubangiji dai ya faɗa cikin yaban annabawa da yake yaban halinsu dama mun faɗi girma ko dai ga girman hali ga kuma kyan jiki ko girman kyan jiki ga kuma girman dangi nasaba wannan nasaba ɗin kuma hasaba tana nan a ciki menene hasaba kuma mutum ya zama ko mai kuɗi ko ya zama malami ko ya zama hasaba nasaba ne shi amma dai kuma alfaharin da yake da kansa ko wanda ya iya wata sana'a ko to shi ma ya ga ya samu wata daraja ya samu wata girma a duniya kuma ya amfani da shi sai ya zama hannun lahira duk gaba gida to amma dai babba girman ɗabi'u ko dai an fi ka nasaba ɗin ko an fi ka hasaba ɗin ko an fi ka kyan jiki ɗin ko an fi ka daɗin murya ɗin ko an fi ka kaza kaza kai kuma ka fi kyakkyawan ɗabi'u shi kenan to kai kafi duk gaba ki da duk gaba in duk da wannan kyan da jama'a da waya duk ba kyakkyawan ɗabi'u duk foloko ne mai hankali ya san Allah bai ajiye komai nan ba wawa ne dai wanda bai san ina aka sa gaba ba kyan shimfiɗa ko kyan riga ko kyan mota ko shi ne ya dame shi to wannan kuwa bai san ina aka sa gaba ba to to yana daga cikin abin da Allah yake yaba ya ci gaba da yake yaba annaba da su dai wa qala ubangiji ya faɗa wa basharuhu sai mala'ikun nan suka yi wa annabi Ibrahim bishara bi gulamin da yaro alimin malami shine annabi Ishaqa shi annabi Ishaqa malami ne duk Isra'iliyawa ga sunan malamai ne ƴaƴansa duk gaba ke yana sara dinnan diyansa saboda Allah ya ce kakansu malami ne ikon Allah Shehu Ibrahim Allah yana cewa dan sarki sarki ne dan malami malami ne dan mai kuɗi mai kuɗi ne illa iza arada aridun ilahiyun wal aridul ilahi la mafarra minhu sai in sarauta Allah ta motsa kuma ya ga dan malami ya zama taddirin jahili dan sarki kuma sai la haula haka kuma dan malamin ma sai ga daga to wannan kuma sarauta Allah ce ta motsa amma duk dai malami za ka ga yana kokarin inda bai kai ba ya kai ɗansa kuma inda bai karasa ba ya kai ɗansa duk mai kuɗi yana kokarin inda bai karasa ba ya karasa ɗansa ɗansa ya karasa yawa duk basarake yana roƙon inda ya zauna ɗansa ya zauna shi ma ko da ba ƙari ne ko ya zauna duk gaba gida to in sarauta Allah ta motsa kuma sai ga da haka mutum ya fi tsoron Allah yanda yawa ƴaƴansa yawa ƴaƴan jama'a ya ƙarfinsa ana ga wani ya ƙure ɗansa kawai ba ruwansa da yayan jama'a da kayan jama'a zai ta yi ba ɗansa kawai sai ya gama kira shi ya gama kira sannan kuma sarauta Allah ta motsa shi kenan ma ta rasa ilai akwai kabilun da za a dinga yi waɗa a ba dinga yi waɗa a ba dinga yi waɗa a ba yana da kyau ba wai ba shi da kyau ba to in ya girma ya samu wani babban aiki sai a ba shi bil a ce to ya ka biya duk ga abin da aka yi ma yana da kyau yana da kyau ya fi a bashi sakaka ba za a yi mara duk abin in ya ga ce ga bil sai ga nan dan ya girma da an gama kashe kuɗi an gama kuɗi ana shirin ba da bil sai ya mutu ya mutu ya ga ce kowa a dangi ya ɗauko bulala ya zo ya ma bulala kowa ya zo ya ma bulala bulala abin da aka aka yi masa to ga mutum ya tsoron Allah kawai to ubangiji tabaraka wa ta'ala yawa annabi ibrahim bishara da da malami shine annabi ishaqa Allah kuma yawa annabi ibrahim bishara da da mai hakuri shine annabi isma'il shi ko satuniya insha Allah mina sabiri shi aka yanka da kaza kaza dai gaba ki da to to yanzu kaga dai an ce da wannan malami wa qala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم حقيقة من فتنانشي su bani isra'ila qablahum wato mun fahimci mun fitinanci kafin zuwan bani isra'ila ko mun fitinanci ƙauma fir'auna mutanen fir'auna ko kuwa muta ko kuwa qablahum kafin quraishawa kafin quraishawa mun fitinanci mutanen fir'auna me fitinar ja'ahum rasulun karim wani babban annabi muka aiko musu maimakon su yi amfani da shi su gode wa Allah su ta munna kai Allah ya ba mu annabin da babu shi shi kenan sai suka kafirce masa ya zama fitina hakan Allah ya koma wali babba maimakon kai ta gode wa Allah Allah ya ba mu shi Allah ya kaza kaza in ka kafirce diga shehu radiyallahu ya ce al'umma annabi sallallahu alaihi Allah ya bata siddiqi ana shirin ta ce kai mun gode Allah Allah ba mu siddiqi sai ta ce ba mu yarda ba wannan zindiki ne siddiqi ya ce zindiki ba ba ba kuma huwa illa siddiq siddiqi ne kuwa menene shariba fa sakir fala udwana illa ala zalimi inji shehu shaye ya maye ya sha karkafu ina zaman lafiya to Allahu akbar to wani babban annabi ne yazo musu shine annabi Musa shine annabi Musa shi yazo musu da yazo ga abin da ya faɗa an addu ilayya ibadallahi yan addu ku bani bayin Allah an addu ilayya ku bi abin da na zo muku da shi ku ba ni zuciyanku ku yi imani ya ibadallahi ya ku bayin Allah a ce an ardu ibadallahi ta wuce ibadallahi ya ce a bashi a wai ya ku bayin Allah ku bani abin da nake nema a wajen ku na daga ibada Allah inni la ku rasulun aminu ni ma'aiki ne fa amintacce zuwa gare ku kaga yanzu shi yace shi amintacce ne zuwa gare su Allah ne ya sa shi ya faɗa amma bi ne mata rabbika fa hadis amma da maki zai ji ko minki zai ga ji kaji dan da'awa kaji abin da ya ce kaji dan da'awa ya ce man yuhibbuni wa man yarani wannan ya dan da'awa ne duk gaba ki da shi bai san lamarin ahlullahi ba duk gaba ki da wa qala ubangiji ya faɗa dai cikin haƙƙin annabi isma'ila satajiduni insha Allah min as-sabir annabi Isma'ila da babansa yace na yi mafarki Allah ya ce in yanka haka zaka yace baba ka aikata abin da Allah ya ce zaka sami insha Allah cikin masu hakuri sai ya hakuri shi ko shugaba annabi Musa duk da girman sa sai ce zaka same ni mai hakuri saboda kuma yana da karfi ikon Allah shi kuma sai bai hakurin ba da haka mutum da ya dinga dangana kansa da bayin Allah kai ga shi ya ya fi karfin ya zama karkashin wani ko ƙarƙashin bayin Allah ko ƙarƙashin kaza kaza kaza ya dinga dai dangana kansa da bayin Allah to sai Allah ya taimake shi ci tusarsa ta warke duk gaba ki da wa qala ubangiji ya faɗa da fi haƙi fi haƙin Isma'ila da hayyau innahu kana sadiqal wa'adi shi Isma'ilu mai gaskiyar alƙawari ne wa kana rasulan nabiya kuma ma'aiki ne kuma annabi ne wa kana ya'muru ahlahu bis salati ya kasance yana horon iyalinsa da sallah wa zakati da zakka yana horon su wa kana inda rabbihi mardiya shi yardaje ne wajen Allah tunda dai yana sallah yana horon iyalinsa da zakka gashi annabi gashi ma'aiki gashi mai gaskiya magana duk gaba ki da duk gaba da wa fi al'ayatayn karanta ayoyin nan mun kawo su gashi wa fi musa ubangiji ya kara faɗa da cikin annabi Musa innahu kana mukhlasan shi annabi Musa tsarkakakke mai tsarkake ai da mukulisan ne shi ne zace ne tsarkake ai tsarkakakke ne shi daga Allah Allah ya tsarkake shi mukulasan kenan kai kuma bawan Allah da baka samu wani tsarkin ba kai kuma ka zama mukulisan mai neman tsarkin fi rijalin yabuna an ya tadaharu a cikin masu jin kuba din akwai mutanen da su suke so su yi tsarkin akwai mudaharina mudaharina tsarkakaku ko suna so ko ba su so an tsarkake su inna ma yuridu Allahu li yuzba ankum rijsa ahlal baiti wa yudahhirakum tadhira to wanda kuma ba tsarkake ba to kai kuma sa kanka ka tsarkaku fi rijalin yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhiqa Allah yana son wayannan sufanci diya kare ana kai ka dora a kanka abin da Allah bai dora ma ba kai tafiyar mutan da aka gaje kai haka nake so so nake abin da suka samu na samu duk gaba da Allah yana son to shi annabi Musa mukhlasa barakakke mai tsarkakakken aiki wa kana rasulan nabiya kuma ma'aiki ma'aiki ne kuma annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa fi sulaimana Allah ya faɗa cikin annabi amma ji ba duk da Allah ya ce man mukulisan din nan da duk tsarkin da Allah ya bashi da duk matsayin da Allah ya bashi annabi Musa ba bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai annabi Ibrahim sannan sai annabi Musa alaihi a girman sallallahu alaihi wasallam amma dai kaga dai sai da ya bi Khadir sai da ya je ya zauna shekara goma wajen dattijo annabi Shu'aibu wa abuna shekun kabir sai da ya je ya bi Khadir sai da ya sha hijirori da abu to Allah ya faɗa cikin Sulaimanu ni'mal abdu ma dalla da bawan mu Sulaimanu innahu awwabun shi mai yawan komawa zuwa gare mu wa qala ubangiji ya faɗa wazkur ibadana ka faɗa a cikin qur'anin nan naka kai ka ba da labari a cikin qur'anin nan naka ibadana bayun mu Ibrahim Ibrahim wa Ishaqa da Ishaqa wa Yaquba da Yaquba ulul aidi kai wayannan suna da ƙarfin ibada kai wayannan bayin namu ubangiji yake musu kirari fa ma'abota ƙarfi ne wajen bin Allah wa'annan da Ibrahim da Ishaqa da Yaqub dinnan ulul aidi ma'abota ƙarfi ne cikin ibada wal absar kai suna da idan zuci arifai ne mala inda an yi ibada sai idan zuciya bude sai idan zuciya bude ga zikiri ga tafakkuri to yanzu sai basira ta budu basaru ka dama gashi shi ga wannan ba a maganarsa duk gaba gida wal absari kai wayannan masu basira ne har Allah yake fa inna akhlasnahu mu muka tsarkake su bi khalisati zikran dar muka ba su tsantsar tunanin lahira su ba duniyar nan ce a gaban su ba lahira ce a gaban su hadaran Allah ce a gaban su ɗaya gidan ne a gabansu duk gaba gida wa innahum indana su dinnan a wajen lamin al-mustafaina zababbu ne al-akhyar zababbu dai abin zabi ne kuma managarta ne al-akhyar managarta duk dai kusan abu ɗaya ne duk gaba gida wa'annan bayi kenan wafi dawo da Allah ya faɗa cikin annabi dawo da alaihi salatu wasalam ni'mal abdu ma dalla da bawan mu dawud innahu awwab dawud mai yawan komawa wajen Allah ne ibn Allah da abin hankali ake sawa kyau alqadi iyan ya kawo cewa ya dawud inna ja'alna khalifatan fil ard dan ba wani mukami sama da wannan to amma dai kuma koma mai koma wajen Allah ma dai babba ne ai amma annabi dawudu sarahatan Allah a sarari Allah ya faɗi shi a cikin Qur'ani cewa shi khalifa ne Shehu Bara radiyallahu anhu ya ce mutane biyu a sarari Allah ya ce khalifofi ne Annabi Adam da Annabi Dawud saboda tsabar girman abin sai suka hargitse baƙaƙen sunan su ma sai ya hargitse ɗaya bai taɓa kowa ba wani harafi da ya taɓa harafi Adamu ba wanda ya shafi wani saboda tsabar kalifanci kilafa sun saba sun saba dawudu ba wani harafi da ya shafi wani harafi saboda tsabar kalifanci kalifanci bala'i ne ka zama civilian ɗinka kawai a biya rima a sha kiɗa ya fi ka zama kai ne ya rima to wannan babban abu ne da diga baki da ina ja'alna ni'mal abdu ma dalla da bawon to wannan ma kirari ne innahu awwabu shi mai yawan komowa wajen mu ne qala ubangiji ya faɗa dai cikin daudu wa shadadna mulkahu mun karfafi mulkin annabi daudu alayhi salatu wassalam wa atayna wa hikimata mun bashi hikima ma'arifa da ilimi da sanin yadda zai yi sana'a hikimomin da zai lankwasa sana'o'i duk mun ba shi wannan wani yi tal hikimata wa kad utiya khairan kasira ga wani yana da ilimi amma ba shi da hikima wani kuma yana da hikima ta iya kaɗan ta aishe shi a ga kamar wani ɗumbin ilimi ne da shi tsaba hikima ce duk ga baki da to Allah ya ba shi hikima wa fasulal kitabi da rarrabe magana in yi ma magana ka gane kar ba ka jiran sai wani ya zo ya yi ma sharhi ko ya zo ya yi ma kila kuma shi ya fara cewa amma ba'ad bayan basmala da hamdala da salati alal bashirin naziri bayan ka ce bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ka yi kira ga Allah Allahumma salli ala sayyidina Abdul Fatih wa ala alihi haqqa da ka yi salati kuma ka ce amma ba'du bayan gabatar da wayannan to ga abin da zan muku magana my brothers my sisters my kaza amma ba'du to kila shi ya fara cewa amma ba'du shine fasalul kitab din to amma dai ma'ana fasalul kitab fasaha shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya bashi jawami'il kalimi jawami'il kalimi diya hada su fasal kitabun su fusahan su wane ne din diya hade su sallallahu alaihi wasallam fasalul kitab wa qala an yusuf ubangiji ya faɗa cikin annabi yusuf alaihi salatu wassalam annabi yusuf ya ce ij'alni ala kaza'in al-ardi kai sarki dora ni akan taskar kasarka dukiya kasa duk dora ni ya zama ministan kuɗi to ranar zama ministan kuɗi na ƙasarka inni hafizun alim ni mai kiyayewa ne kuma masani ne na san yadda economy yake na san yadda economy yake kuma ina da amana ba zan taɓa ba saboda yana da shi ba laifi wanda yake da shi yace yana da shi ba tare da ya wulakanta wani ba da kaza da duk gabaki ɗaya to annaba kuma harshen su harshen hadaran Allah ne wannan magana kaga dai tana dan hadari da ba dan Allah ne ce ya faɗa ba kuma fi ilan ai kuma da aka bashi ai an ga an kinko shau ya ce faɗa abin da kaga dama aikin ka shi zai faɗe ka duk gaba gida fir'aun ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amana bi banu isra'ila wa ana minal muslimin Allah ya ce anta minal mufsidin fir'aun ya ce shi musulmi ne Allah ya ce a dan barna dai dan barna annabi yunus alaihi salatu wassalamu ya ce ana min azzalimi ni kuntu min azzalimi ni ina daga cikin azzalimai Allah ta waka ta min almursali kana daga cikin ma'aika min almursali to ko aikin ka za ka ga bayan Allah suna cewa mu ba mu yi kaza ba mu ba ma kaza walan usalli suwa fardin walan asumi ni ban yi sallah ba dai ta farilla ban yi azumi dai na ramadana har ka sami mai faɗa wannan magana shi fi kowa ma na fula da kaza kaza to kamar hadaran Allah tana cewa a kai mai wannan kankan da kai ne to amma dai annabi Yusuf ya sani gashi nan shi ya ceto Misra daga yunwa ba dan Yusuf ba da Misra ta da yau ba Misra duk gabaki da shau ya ce mutum bai sani ba ko ya ce bai sani ba yanzu makaryata yan fassara mafarki da aka kira sarki ya faɗi mafarkin suka ce abgasu a halamin mafarkin sanyi ne duk gaba ki da an bata za su shau ya ce da misira ta halakati ga Allah ya nuna wa sarki economy din shekaru wajen goma sha hudu za su duk gaba shekara bakwai za a yi ta ruwa za a yi ta ruwa a tara abinci shekara bakwai a yunwa amma suka ce kai da Allah wannan a irin da ya haukan bacci ne ga ga ya haukan mashawar su da gani an wanda bai sani bai shigo kawai duk gaba ki da ka gabo ka faɗa abu ka kunyata yanzu yanzu duk gaba ki da wanda ya sani kuma sai ya faɗa ba abin da zai kunya tashi ai kenan to Yusuf ya faɗa haka to ya ga yanzu Annabi Yusuf hafizu ne Annabi Yusuf alimu ne alayhi salatu wassalam kuma Annabi Yusuf yana da wata irin daraja tun yana yaro ake ce masa siddiq dan ihsani inna naraka minal muhsinin inna na raka min almuhsin a kurkuku inna na raka min almuhsin a kan sarauta ma inna na raka min almuhsin shi bai canja yusufa alayhi salatu wassalam duk gaba ke ya Allah ya faɗa cikin annabi Musa dai annabi Musa yake cewa satajiduni insha Allah sabira zaka same ni mai hakuri duk da dai Allah bai sa hakurin ba amma kuma ai ya san yana da shi annabi Musa yana da ƙarfi a cikin annaba fi ilmi shi ya azumin kwana 40 dare da rana sai azumin wisali na kwana arba'in dare da rana duk ga baki da ya haka wani yana da haƙuri yana da haƙuri amma ya gaji da ya tafi neman shehi in ji shehu in ji shehu ibrahim shi ibrahim ce musan nan da ya yi azumin kwana arba'in dare da rana amma da ya tafi wajen shehi ɗan kafin azahar ya so ma jin yunwa to a tuna ga da ana ka mana abincin ranar mu kai laƙallaƙi na min safari na haza na sawa kai mun haɗu da wahala a tafiya na kayanan mutum mutu ya zanne yawan shi ba ne mutum Allah ku ba to annabi Musa ya faɗa haka Allah ya faɗa kuma akan annabi Shu'aibu alayhi salatu wassalam annabi Shu'aibu yace da annabi Musa din satajiduni insha Allah min as-salihin ni ayyama lajlain qabaytu fala udwana alayya sannan insha Allah muna so in Allah da ni kuma zaka same ina daga cikin managartan bayi annabawa wanda ba sa warware alkawari in da kai min in da kai min kiwon shekara goma din na aura ma ya ta gata kai wannan kai wannan ya sunan abun abun aure sadaki wannan sadaki yayi tsada sadaki kiwon shekara goma ya ga mutum ya rike matar da kyau da ya san ta gudu ya kuma neman wani auren sai ya kuma wata shekara goma sai ya kuma wata shekara goma da ya gwaran ma mutum ya bada sadakin mai tsada kan kuma mu jawo da ya mu rike matar da kyau amma ya ranta gaban menene jamfa a jos da ya ga mutum kenan zai ta wasa da ita Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa kuma cikin cikin annabi annabi daga annabi hudu alayhi salam yake cewa wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaykum anhu jama'a ba ina so ni in saba muku cikin abin da na hana ku wannan wa'azin da nake ba wai ina ta muku wa'azi ne ni in hana ku abu ni kuma in shiga ɗakin jiyan aikata ba annabi annaba ba haka suke ba wa uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islah gyara nake nema mastata'tu iya karfi na so nake ku gyaru iya karfi na kuma tawfiqi illa kuma ban dogara ga kowa ba sai ga Allah gamo da kasari na Allah ne na san dai Allah ne in ya hukunta za ku muku bi in ba haka ba in dau sanda ta in yi gaba duk gaba an ce da wai da wai amsa kira darajar mai kiran yakin da annabi ya dace a amsa sallallahu alaihi wasallama dai kai dai kai ka dogara ga Allah kuma diga wa qala ubangiji ya faɗa cikin annabi lut alaihi salatu wassalam wa lutan atainahu hukuman wa ilma annabi lut mun bashi hikima mun bashi ilimi kaga wannan daraja ce wa qala ubangiji ya faɗa innahum kai duk annabawa ma duk annabawa ma da magadansu ma kanu yusari'una fil khairat dukkan su suna rigar cikin alheri duk annabi so yake ta alheri nan da nan shi annabi ba mai cewa ka aiki da wannan da an kawo abubuwa da Allah bai sani ba sakaci yan sakaci kenan yan tafaridi kenan a shi annabi sari'u ila magafarati sari kaza shi annabi so yake a rige ina yusari'una fil khairat suna rige rige cikin alkhairatai da yawa al'ayata innahu yusaruna fil khairati wa yad'una na ragaban wa rahaban kuma suna kira mu da kwadayi da tsoro haka ake son mumini ya tafi da kwadayi da tsoro yana kallon jalala jamala Allah duk in kaga jamala Allah to ka san fa jalala tana nan koye bayan ta duk in kaga jalala Allah ka san jamala tana nan koye bayan ta dan kaka abu duk gabaki kaka sari duk gabaki wanda kuma duk za su kai ka zuwa kamala duk gabaki daya to wai duna na ragaban wa rahaba wa kanu lana kashi ina kuma masu kankan da kai ne gare mu ba masu girman kai bane suna da masu kankan da kai ne gare mu ji Allah haka da annaba suke wannan ne al'ada su al'ayata karanta aya kaji qala sufyan sufyan sauri yace ai huwa huwa huzun yusari'una fil khairati dinna suna riganganto cikin alkhairi dinnan huwa al-huzun daimu shine bakin cikin da suke ciki din nan da wannan ne saboda san shiryar da al'umma da suke suna bakin ciki su ga al'umma bata shiri ba suna bakin ciki su ga al'umma bata karɓo sako ba suna bakin ciki su ga an zo an shimfiɗa alheri wani banza can ya zo yana kifawa wani banza ce yanzu yana kifawa shi yau na aure yana zagin wa'yansu almajiransa yana cewa ku kwano ne sai mutum ya zo ya cika abinci a ciki yana watan ya mallake ku wani sai ya zo ya kifar ya wanke kwanan kawai ya cika ƙasa a ciki wani ya zo ikon Allah da shi sana aure zai dawo da duk mun zama haka ba wannan kabila kadai ba duk gaba duk gaba kida to mu rike abin nan da shehu ya cika mu da shi alheri ne wallahi alazim ba wani wanda zai kawo rabbin sama abu ne da aka gwada ba wai kuma dan ana kin wancan ba a'a haka Allah ya shirya shehu man tijani ya ce wa man rama ihdasan li ghairi allazi jara bihi al-hukm hukm waqatin fatahu ha huna jadwa wa za jahalhu wa shaykh jahalun murakabu wa ajhalu minhu wanda yace zai hada shehu da wani ibrahim to wannan jahilci kenan na rantsa da shehu jahilci kenan wa ajhalu minhu wanda yafi wannan jahilci man lahu menene yaqsidu al-mahawa wanda yake so ma ya shafa shehu danka wani mutum shehu ya kuma ga ce dan kwanwa shehu ibrahim din zai shafe ya kawo menene mahawa ko hal tara li namusatin nafkhan ta'iru bihi radwa ka taba ganin sauro ta ce a gaya mutanen Abuja su gafara zan huro zuma din nan dan yazo zai tafiya yaji da Abuja gaba ki da lamarin ya ba to gani to wallahi alheri saboda bisharori saboda shi ne mai abin shi ne wanda Allah ya danka abin duk gaba ki da Allah sai ga to shi ne ma'ana to to shi ne za ka ga su wa'annan annabawan da magadansu da'ima a cikin damuwa suke azizun alaihi ma anit fi ayin kasiratin a cikin ayoyi masu yawa zakara biya Allah ya faɗa a cikinta min kisalihin daga ɗabi'o'in annabawan nan wa mahasini a kalaƙin da kyawawan ɗabi'o'insu addalata wadda ta shiryar ala kamalihin a bisa cikarsu waje a fi zalika ya zo a cikin haka kuma fil ahadith a cikin hadisai kafiru masu yawa ka kauli sallallahu alaihi wasallam kaman fadin manzon Allah inna mal karim ibnul karim ibnul karim ibnul karim yusuf sallallahu alaihi wasallam annabi yusuf shine al karim babba ibnul karim dan babba ibnul karim dan babba ibnul karim dan babba babba dan babba da ake cewa Hausa suke wa karfa to yusufa kenan jawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabida yusufa annabi yusufa dan annabi yaqubu dan annabi ishaqu dan annabi ibrahim shi duk annaba ne a kakanninsa su gaba ma'aika ma ma'aika dan ma'aika ne duk gaba da to shi din fa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa alqazi ya rawaito hadisin abdullahi bin abbas wa taqallubaka fi sajidi abdullahi bin abai ke cewa min nabiyin ila nabiyin hatta a karattuka nabiyan daga annabi zuwa annabi har fitar da kai kai ma annabi duk sa abdul mutsalib annaba ne ba wai ma'aiki ba annabi daban ma'aiki daban hatta a karattuka nabiyan to duk ma a ƙari na rasulun min allah ya tulo sufan mutahara ajja'akum min allah to amma dai sallah da sai ce to babba dan babba dan babba dan babba annabi yusuf shehu bara radiyallahu ya ce a cikin dariƙar tijaniya kuma shekhani kenan babba eh babba dan babba babba dan babba shekhani dan shekhani ko dan dan muhammadu manna dan dulba dan ahmadu abba dan muhammadu al-hafiz wanda ya kafa dariƙar da wurin shehu tijani abul abbas a wannan shine karshen narkewa a faila ko kallon iyayen baya أبا إسحاق إني أراني بحبك مختبال أو إرهاب فلا عار علي فليس اسمه ولا لوم علي ولا إتاب شو إن غنى حوكا أجيكين كنا فغمني أجيك وني والله با تريتا ينا كوكا ينا ذكري ينا جذبا ينا شو يبدو ينا كركر يما قصا ينا شاني زما وانا شيخاني kai ne dan dariƙa dan shehun nan tijaniya kaza kaza sai ya wake abin ce tsaf ai wallahi ba za a yi min kofar rago ba wannan tsakiyar da yankan buda ke kaga ai da wuka ake yanka ko a ɗauko buda a ita dada rama a wuya a ce sai kayan ku ai kaga mutum ya sha wuya yankan an san buda ko rodi a ce da rodi za a yanka mutum ya sha wuya amma wuta wuka fe ta gama shi ya tafi ga Allah amma a ce da rodi za a yanka to a ya sha wuya to wanda ya zai kore ka daga haila ai ma yankan buda ma Allah kiyaye barka da sallallahu alaihi wasallam to annabi yusuf kenan wa fi hadisi anas ya zo a cikin hadisin anas wa kazalika al anbiya manzo Allah yace haka nan annabawa tanamu a ayunuhu idan su ce take bacci wala tanamu qulubuhum zuciyarsu ba ta bacci zuciya annabawa da wuru ya arrato anna sulaimana cewa to haka ake so duk ka dinga tsarkake abokanka duk abin da kake kai ka dinga tsarkake abokanka na wannan aiki ba ka dinga ba in ka bata su shi wanda ka bata abokan naka a gabansa Allah zai kin samu a zuciya ka to kai me bambancin ka da su yanzu masu zuwa zai zo ta zagin dan hakika da hakika masu jin ce suke yi ai shi ma dai dan ya iya boyewa ne shi ma tunturin dan dan hakika ne haka suke gaya su musu daga baki daya wani ya zagi yan hakika yana so ya fitar da shayin sa wani ya ce wallahi hadda shi a gidan tibin garin na haka yi a gidan tibin garin na haka yi wallahi hadda shayin na to shayin wani ce kwarai ka ce kwarai daga boyewa suke yi ya gani ko kaga yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake annabawan duka duk gaba ke ce haka annaba ma duka ba wai sai ni kadai ba idan su take ba ce ibrahim radiyallahu anhu ya ce in mutum yana so ya mutu da ma'arifan nan to sai ya yi abu in yi abu kun nan zai mutu da ita in ko ya taba su sai Allah haula wala quwwata illa billah na ɗaya sai ya san ni'ima ce ta Allah Allah ya bashi ya ta godiya ya ta godiya ya rike karkam ya san malamai da yawa suna nan suna neman ruwa a jallo ba san ma yadda za su Allah bai ba su ba daga waliyai duk na baya da suka sha wahala suka samu amma kai ga ni'ima faila ce Allah ya baka wannan abu ka rike da kyau kuma kullum ka dinga faɗan ni'iman nan ka dinga godewa Allah ne me ya godewa Allah ni'ima ka godewa inda ni'ima ta taho ka godewa Allah kenan haka suka ce ka godewa inda Allah sannan kaga na ɗaya kenan sannan kuma sai ka yi ta jin tsoro kana roƙo wajen Allah Allah ya rike maka Allah ya kwace ma Allahumma ya muqallibal qulubi sabbir qalbi ala dinika shi da annabi yake addu'a shi yana tsoron ka Allah Allah ka bar addu'a to kai ma kai kana wannan addu'a Allah ka bar na akan failan Allah ka saboda ba komai ne wajen Allah ba yayi mutum salbu yanzu saboda mutum din kuma shi ya jawo ba wai ba wai zalunci Allah ya ba ka gani ima ce kana godewa Allah kuma kana kuka a gaban Allah kana tsoron ka Allah ya kwace ma kana ta addu'a Allah ya dawo ma na ukun kuma duk wanda yake da wannan abu ka girmama shi ka san sa'an ka ne abin da ya ja wannan karatun ke ka girmama shi amma ba ka wulakanta to shi kenan kai ma ya Allah wulakanta ka amma ka girmama Muhammad Abdullahi Sayyid a cikin waƙarsa ta sanadin shehu ibrahim da ita wa'annan shehun nan da na kawo duk gaba ɗaya ina wa allah addini da san su kuma ina taimakon su majazuban su da salikan su duk ina taimakon su duk gaba duk ba wannan magana ana nufin dan shirme wanda ma ba akan abin yake ba bai san kan abin ba tantiri ne kawai ji ya kawai ya araya ba wanda ba da shi muke ba kuma ko shi ba abokin faɗan mu bane abokin faɗa bane duk gaba ke da in ya isa sai ya so a ci ko shi amma diga amma ka san mutum na Allah ne ya san abin nan ya zama kuma shi za ka wulakanta shi kenan ka wulakanta kanka da duk gaba ke da to shi wace idan mutum ya rike wayannan abubuwa guda uku zai mutu da wannan ilimi har abu kuma wallahi mun ga shehun nan da duk akan haka suke kuma sun mutu lafiya kala sun mutu ma suna jazabar suna salatul fati din ko suna zikirin ko suna gaisawa da annabawa da duka baki daya mu ma Allah ya ba mu tsawon rai mai albarka mu tafi akai mu rasa akai mu tarar da su akai barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to annaba idan su take bacci amma zuciyarsu ba ta bacci duk gaba ɗayan su an rawaito daga annabi waru ya anna sulaimana an rawaito cewa annabi sulaimanu kana ma'a ma'a udiya tare da abin da Allah ya ba annabi Suleiman na mulki din nan minal mulki na mulki la yarfa'u basarahu ila sama amma bai kallon sama bai kallon sama takashu'an dan tsoron Allah wa tawazu'an dan kankai da kai ga Allah ba wai ma'ana Allah a sama yake ba a'a sai dai sama nan ne alqibla ganawa da Allah dan na inda zamu gane karatun annabi Isa ya ce idan za ku yi bacci ku sa kuɗinku a sama a ragaya sai zuciyarku ta kwana tana kallon sa saboda zuciya duk inda kuɗi yake can take jiya amma kuka sa kuɗin ku a ƙarshen shimfiɗa zuciya ku ta kwana tana kallon ƙarƙashin shimfiɗa ya kai ta mafarka mafarkan abin tsoro da kaza a kila in ka sa shi a ragaya kila ma garin kallon ragayan kuma Allah ma ya dan gotar da ita ta shige ta gano malakutar sama malakutar samawa da mala'iku suke zuwa sama da manzo Allah ya je ƙaba kausai na wazina ba wai nan ne inda Allah yake zuwa ba a kowanne matsayinsa yake zuwa yanzu shugaban kasa ya ga dama ya ce yana so ya gaza ya gana da kai amma ya ce zan gana da kai a lakwaja ko zan gana da kai a Kano zan zo rana kaza ko zan gana da kai kaza ko kuma kai ka kai alzara saboda shi duk Nigeria wajen sa ina rabbul izzati rabbul izzati duk kwayar zarra masarautar sa ce duk kwayar zarra to bare kuma zuciyar dan adam zuciyar bawa na Allah diga wayannan suna zuwa matsayin su ne diga ba diga baki da mu kuma matsayin mu gashin zamu gana da Allah yanzu mu tafi Ka'aba ko mu je Baitul Maqdis ko ko mu tafi kaula ko mu tafi fas ko mu tafi duk wata hadara duk kaza kaza nan ma inda muka tashi muka bari nan nan ma fadar ta ce amma wai ya ga mun dan yi wani motsi dai mun ce mun tafi dan shi sai ya ce to na yarda yanzu shine hikima kawai duk gaba ki da amma sallar farilla manzo Allah sai an kalli Ka'aba ko a ina ke an sauka an amma sallar nafila duk inda raƙumi ce da shi sallah ali kwada su jada yi saboda ma'anar nafila ma'arifa ce kawai nawafil da kayar ce Allahu akbar mun ja da bayani da gudu dai mu kai abin to ka gani to wai bai iya daga sama saboda sama alƙibla addu'a ce kaga kamar yanzu mu ba a so ko ban ɗaki za ka zauna ka kalli gabas inda ba kuma dole tukunyar gabas take kallo ba ko ba ka gina ba amma kai za ka zana gini to kar tukunyar masana ka zauna to in ka zauna gabas kake kallo a sai dai kalli kudu ko kalli arewa abu ayyub al-ansari yace sai muka je sham syria sai muka ga su kuma ban ɗakin su a ɗaki yake irin namu wayannan to wani ban ɗaki mun shiga mu ga alƙibla a gabas take sai ya ce sai mu ɗan goce ka ɗan mu istighfari ya musulmi an goce kaɗan ka za su girman sahabbai saboda girmama gabas da ka za ka to da haka su shi ma yanzu wannan zai iya kallon sama saboda don za ka yi addu'a haka ke ita sama alƙibla addu'a ce ba wai dan nan ne Allah yake nan bai kasa karaka ba za ka zo addu'a ke haka wannan sai ne duk gabaki daya duk gabaki daya to wai bai iya kallon sama alaihi salatu wassalam dan tsoron Allah da kankan da kai wa kana yud'imun nasa shi annabi Suleiman ya kasance yana ciyar da mutane lazaizal adimati dada dan abinci waya akulu kuza sha'ir shi ku yana cin gurasar gero da kaman kace wai na gero yana cin wai na gero kaga yanzu wai na gero ita ce koma baya a wajen mu amma wai na shinkafa a to wannan kuwa ko ko wai na kwai ko wai na kaza amma dai a ce wai na gero to sai muga wai ita ce to wai shi wai na gero yake ci har kuma zai ba mutane dan shila a cikin man shanu a cikin zuma a cikin irin wannan abu na sarakuna a shi abu wa uhi ilai an yi wahayi ga Suleiman ya ra'asal abidina Allah ya man wahayi sai Allah ya man kirari Allah ya ce masa ya ra'asal abidina ya kan masu ibada Suleiman ya shugaban masu ibada mana. Wabna mahajjatun zahidina ya ɗan hanyar masu tsoron Allah duk masu tsoron Allah da ubanka suke koyi Dawudu. Kaji wannan kirari da Allah ya masa tabaraka wa ta'ala. Kirari yana da kyau inda aka faɗi gaskiya sigar. Wakanatul ajuzu duk da mulkin nan na Suleimanu amma da yawa tsohuwa take tare shi a hanya ta duhu take tare shi. huwa ala rihi yana kan jirgin sa yana kan tabarman nan da aljanu suka saka yana kan iska ai tsowa kai Suleiman zan gaya ma magana ai ta tsofa ina ruwanta na duk gaba kida sai tsowar tare shi alayhi salatu wassalam yana kan wannan iska da tare da zuzar fai amuru riha sai annabi Suleiman ya hori iska fata kifu sai ta tsaya fai yanzu rufi hajati ya ji me ya bukata tsohuwar sai ya gama biya mata bukata wayan bi sannan ya tafi alayhi salatu wasu ga Allah ya ga rubuta mana turuwa ma sai da ya ji abin da ta faɗa kuma ya yi abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na fito makata tare da wannan zina fiye da dubu goma manzo Allah ya ga wata kariya tana shayar da ƴaƴanta nono manzo Allah ya sa wani sahabi ya ce ba ya ka tsare kariyar nan kan runduna ta kore ta sai ka ga runduna ta shige sannan ka biyo ni haka sahabin da ya tsare kariyar nan tana ba wa ƴaƴanta nono duk in runduna ta zo ya ce ku yi haka ku yi haka kowa ya san annabi ya ajiye shi to ji ba a diga baki da saboda tsabar sarautar suleiman duk wannan runduna mutane aljanu kujerar malamai ma an ce kujera wajen 500 ce ta zinari kujerar wa'anda ba su kai su ba kaza kaza amma suleiman ya san ga wajen da alhuda-huda yake zama can amma yau ban gan shi ba wanda ya iya gane ga can alhuda-huda ne yake zama a can amma to da mutum ne ya tafi ran shi ba fa Zai wani irin annaba sai kuma duk da haka tafakurin Allah da ga jazaba amma kuma komai mali la'arau wani sayo ban ga huda-huda ba ne haka sarki yake nan to kuma sarakuna ikon Allah inda Allah ya dora su kan wannan kujerar haka suna da haka ko da wani yaro ka saba zuwa ka gaishe su randa baka je su ce ba wai na yaron nan da kake zuwa da shi suna suna da wannan to to to ka gani to Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya masa haka wakila li yusufa aka ce da annabi yusufa malaka taju kai yusufa me yasa kake jin yunwa wa anta ala kaza in la ardiha kai ne akan taska kasa gabaki daya kala sai annabi yusuf ya ce a kafu ina jin tsoro an ashba an koshi fa an salja'i'a manta mai yunwa warawa abu da ta abu da ta yaro to radiyallahu anhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku fifa ala dawud alquran Allah ya sauƙaƙe wa annabi dawud a tauransa fakana ya amuru bi dabati annabi suleiman annabi dawud yana horo a daura masa siddi fatusrahu a ɗaura masudi idan zai fita da abin hawan nan nasa amma fa ya karahu alqur'ana qabla an tusara sai ya karanta qur'ani kafin a ɗaura mata siddin a sake ta ya gama ya gama saukar tauransa to Allah ya ba manzo Allah wannan manzo Allah haka kullum kun son sallah yake da qur'ani kuma al'umma manzo Allah ma akwai wanda Allah ya ba wa yana mun ji labarin wani malam wasu dan shehu dan jinjiri gashuwa a awa biyu yake sauka ga mun ga kuma kalifan gidan mu alhaji habibu shi alhaji habibu ai haka ne shi ta kara shi shi alhaji habibu zai ta kara ai bangon qur'ani kawai yake ajiyewa bangwaya hu hu yana juya yana da ya daga hannu yana zuwa fatiya ya yi sauka haddaci ne da komai hatta shi kuma alawa sai awa biyu yake sauka ta tilawa kuma tilawa ne to to kaga yanzu dai awa bi dai an daura fiddi har dokin yayi sukuwa ma ya ji inda zai je to ga ga wannan magajin annabi dawud almajirin manzon Allah magajin annabi dawud shehu tijani abul abbas wani bawan Allah ya ji labarin shehu tijani abul abbas ya ce zai zo ya ga waiwaye shehu tijani ne to ya zo da daddare ya zo da daddare bai san waye shehu tijani kuma ya shigo zawiya kuma duk ana cakuɗe ba wata shiga ce sau da ne gare ita daban da wa'annan duk raunuka ne da su bari a ce an gane wannan ne mai shehi mai rawani wannan ba rawani ba duk gaba da ikon Allah sai mutum ya zauna kusa da shehu tijani sai ko shehu tijani karama ya san wannan mutumin ne yake nema mai kiran sallah ya ce Allahu akbar shi kuma shehu tijani ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim mai kiran sallah yana kiran sallah shi kuma yana karanta Qur'ani ko mutumin mahaddacin Qur'ani tiriyan ya ji karatun Qur'ani tartilan mai kiran sallah yana cewa la ilaha illa shi da na sami na jinnatu wannan a tsakanin kiran sallah an katsan yi sauka tsayyar tsayi kenan da tsayyar wakati duk gaba ke da to to wannan labarin al'umma annabi da Allah ya sauka da wannan akwai labaransa ga sahabbai da waye bare sayyidina al'arawa to irin wannan labari a wajensa ya fi karfin hankali sun ce sayyidina ali yana sauka a lokaci sa'a daya yana sauka wani sau dubu saba'in dubu saba'in a sa'a daya wannan kuma akwai ƙananan kuma shehunai akwai ɗayi akwai ɗayin ƙur'ani wanda an ka karanta shi kamar ka karanta ƙur'ani dubu saba'in to kaga wato kuma wannan Allah mai iko ne su karanta tun daga bakara hannasin kuma su a sau dubu saba'in din duk gaba ki da Allah mai iko ne to shi dai annabi dawo da kaga Allah ya sauka masa su ma Allah yana sauka yanzu ikon Allah duk wani gashi an fito da shi yanzu yan fitiri sai a ce an kaɗe rikoda abinda za a ji a awa goma sai a kaɗe shi a ji shi a minti mai nauyin awa goma ya kaɗe shi to kaga shine kafafa din an kaɗe mar littafin da zai mp3 kenan mp3 pro sai ya karata to musan kuma yanzu mp4 mp5 mp9 aje mp100 kila kif kawai ɗayi ya samu don haka shehunne suka ce duk in shehin ka ya faɗa abu ko ba ka gane ba ka rike wata rana za ka gane duk abin da waliyan nan suke faɗa takanolajin nan ne ba wani abu amma ya zo da shigowar gsm na wannan waya da kamar da ita aka halicce mu da shigowar ta na zo da alkatel daga senegal 99 ne ko alkatel sannan ko alkatel ba ba wata waya ma sai dai salula a nigeria sai dai salula ta zama abin kallo kuma ni ma ta zama mun abin wasa sai dai in caji da ita kawai ba a sabis ba kaza sai aka ce ai obasanjo ya ce in allah ya da wata rana nigeria haɗan tura kura ma sai ya yawa aka dinga kaji magaryaci ni ban ce wallahi da gaske yake sai to ai ku malaman gwamnati ne ka ce a ba haka bane na ga haɗan ɗinkin takalmi a senegal yana da ita kasan senegal ta riga mu eh ta dinga baki da haɗan ɗinkin takalmi baduku sai to me zai hana mu ma dan turun kura yi to bayan zuga shi ba sun ji ayi gaskiya sadaka ko huwa kan sun ya yi gaskiya dan tukin kura ma yana da gsa babban ma duk gaba gida ka ce da ita aka halice mu ma kuma ba a taɓa wata lokaci da babu ita ba to haka duk wa'annan abubuwa to duk wani abu da shehunne suke faɗa su ɗayyin nan su waye duk yana nan cikin kayan sufaye don haka wanda bai san sufanci ba yake lalata abubuwan sufaye ji tsoron Allah duk wa'annan abubuwan da yake lalata ga suna a zamani ga suna a zamanance to kai ya isa haka ma ƙara samu Allahumma salli ala sayyidina Hadiya alhamdulillah Allah ya sauƙaƙa mana Qur'ani, Allah ya sauƙaƙa mana hadisi, Allah ya sauƙaƙa mana ilimi, Allah ya sauƙaƙa mana fiqh, Allah ya sauƙaƙa mana faila, Allah ya sauƙaƙa mana diwani, Allah ya sauƙaƙa mana sirrul akbar, Allah ya sauƙaƙa mana kashiful irba, Allah ya sauƙaƙa mana futuhatul makki, Allah ya sauƙaƙa mana dukkanin Allah ya sauƙaƙa mana Shehu Ibrahim sallallahu ta'ala da hal da zai cikin diwani ga barka annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya sauƙaƙa mana shi, ya sauƙaƙa mana gausi, barka annabi الحمد لله يا الله